insha Allah subhanahu ta'ala za mu ci gaba da wannan karatu na kitabu tajwid wannan kuma shine darasi na goma a darasi na biyar a afwan darasi na hudu ko insha Allah subhanahu ta'ala a darasin baya mun ga menene ma'anan madda karkasuwan madda hukunce hukuncen madda da kuma karkasuwan madda sannan mun fara ganin almadul wajibi mutasil kashi na farko a yanzu kuma insha Allah subhanahu ta'ala zamu tashi ne akan almadul jaiz al munfasil almadul jaiz al munfasil wannan shine kashi na biyu to kamar yadda muka bayani shi almadul jaiz shi ma nau'i biyu ne ya kunshi wanda maddan da ko halin da harafin madda ya rabu da alhamza ya kuma kunshi lokacin da muka samu bijirowar sukuni wanda yake dalilin sai zanto hamza ne a za mu iya fitar da shi na alifin da na wawun kamar haka misali ga kalman farko ga kalma ta biyu kalmar farko ta karke da alifun sannan kalma ta biyu kuma ta fara da harafin alhamza kamar misalin ma anta alaihi bi fatinin kuma antum ne ma antum alaihi ko bi fatinin sannan kuma sai inda muka sami nawawun madmuma qablaha gaban ta sai aka samu harafin alhamza kamar misalin tubu ila Allah taubatan nasuha wannan nawawun kenan sannan kuma saura na ya'un kamar haka kun ga dai har yanzu dai tun da an ce ne ko kuma me yasa kowane misali sai an samu harafin madda me yasa kowane har kowane misali sai an samu harafin madda saboda ana magana ne akan mene almad shi yasa kowane misali sai an sami harafin madda kenan kenan idan aka sami zunzurutun wawun mutaharrika wannan ba zai zama madda ba domin alwawul mutaharrika la tattasifu bi maddin madda kuma karku manta sifa ce lazima ga waɗannan harufan guda uku alifun wawun ya'un za mu zo wajen sifatul huruf insha Allah ko kuma inda aka sami sukun shi ma akwai na wawun akwai na ya'un ko amma shi na sukun din nan a kalma ce guda ɗaya ilaihi adu'u wa ilaihi matab kamar misalin haka sai kuma na wawun madhumu ma qablaha harfin da ke karki ya zama ya zunto yana da sukun ko kamar misalin kamar misalin mene na'am a kuwan ba su kuma yana can ba na'am ka misali shakur ko ga alwa usakin al-mawdum wa qabla ga harfin karke sai zo sakin sai kuma na ya'un maksuma qabla ha ma da labarakallahu fikum kamar haka to bari mu karanta misalanmu almadul jaiz munfasil ana ce masa maddan aljaiz saboda li jawazi maddihi wa qasrihi yud'a maddan jaiza limaza li jawazi maddihi wa qasrihi saboda zaka iya jin shi harka biyu za kuma ka iya jin shi harka uku ko hudu ko biyar ko shida itibaran amma ya danganta da irin ruwayan da kake yi ne insha Allah ta'ala idan muka zo gaba za mu yi advance din karatun namu za mu ga wace riwaya ce ake jin harka kaza wancan ruwa ake jin harka kaza wancan ruwa ake ana jin ta harka nawa ne insha Allah ta'ala na'am wa huwa ma kana wa huwa an yakuna fihi harfin maddi shine a sami harafin madda a cikin shi wannan madda din wal hamzatu fi kalimatin wahida al hamza kuma tana cikin wata kalma guda tana cikin wata kalma daban kenan ma'ana wa huwa an yakuna harful maddi fi kalimatin wal hamzatu fi kalimatin ukhra ta'rifin dole shi ma sai an dan fito da shi da kyau wa yumaddu wujuban ana mishi madda ta wajibci bi arba'i da wai wadda jawazan na'am to subhanallah na ma karanta wani guri ne ku yi hakuri wa huwa an yakuna harfu maddi fi kalimatin wal hamzatu fi kalimatin ukhra shine a samu harafin madda a cikin kalma daya alhamza kuma na cikin wata kalma daban sun hadu amma dai kowace kowanne na cikin kalmarsa sa sharadi ne kalmar farko ta karike da mene ta karike da harfin madiko sharadi ne kuma kalmar ta biyu ta fara da idan aka rufe tsakankanin su to shikenan ba zai zama wannan maddan ba sai ya zama wani madda ne daban in ma za a same shi ka misali innahum mulaqu mulaqullahi mulaqullah ga wawun nan madun makabala amma sai aka samu hamzatu wasila gaba to kun ga wannan sai lokacin da za a tsaya ne sannan za a same shi ko to Allah ka sa mu dace wa yumaddu jawazan ana yin masa madda na halasti bi arba'in aw khamsi harakatin da harka biyu a hudu ko kuma harka biyar riwayar hafsu to amma kuma mu muna ji harka biyu ko to harka biyun nan tariq ne na taibatun nashri ba ba harka biyu a cikin shatibiya kwata kwata ba harka biyu a cikin shatibiya almadar jami'in musul a riwayar hafsu riwayar wannan ne afon tariq ne na shatibiya na taibatun nashiri wata ma'ana idan kana tariq ne na shatibiya bai kamata ka harka biyu ba harka hudu zaka ja ko kuma harka biyar insha Allah muna fata akwai wani lokaci can da muka yi da muka yi daura na shatibiya baiti dubu ɗaya da ɗari ɗaya da saba'in da uku muka yi daura a cikin watanni takwas ko kuma wata tara alhamdulillahi bayan mun yi muka zo muka yi durra a durra filkarati salas na ibn jazari cikin shatubiya to alhamdulillah waɗansu sun fara kawo talabi cewa ya za a yi a maimaita to in an samu mutane da yawa to za a ƙara za a iya fitar da lokacin insha Allah ta'ala Allah da ya samu na ya sa'a na ji ga mana a shirya na durul bahiya ko kowa ya samu an Allah da ina fata nan da sati biyu zan zan bayani lokacin da za a fara ta amma shi wannan zai zama duk ranar asabar ne kawai so ɗaya a sati ko kuma ma a wata su biyu zamanin karatun na addurul bahiya kan matsala ta fikihu eh gaskiya duk wanda alhamdulillah ga ta nan ma kusan wannan littafi an haɗe maka imamu alimamu shaukani Allah ji kansa masa rama kusan ya haɗe a halari ishmawi iziya risala kusan duka anan ya haɗe kuma fikihu ne tsantsa da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda haka kaka bari a barka a baya Allah ka samu dace Allah shi mana jagora na'am to mu dai muna madda jaiz ne ko sannan kuma na ce mishi al-munfasil saboda linfisali harfin maddi ma alhamza ma'ana saboda harfin madda da alhamza sun rabu dama abin da ya rabu da wani akan ce in fasala ko akwai bambanci tsakanin fasala da in fasala fasala da in fasala amma dai bari mu ci gaba ba sarfa muke ba Allah ka samu dace na'am nahaw misalin inna a'tainaka al-kautsar ina shahidin mu inna wacce nan kalmar ta farko ta ta karki da alif halfin mad ko a'tainak kalma ta biyu nan ta fara da to wannan suka ce mishi al-madul jaiz al-munfasil يا أيها الذين آمنوا كو أنفسكم كو تاكاري كده واون أنفسكم تفرد الحمزة والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك أكا بما تاكاري كده ألف أنزل تاكاري كده afwan ta fara da alhamza jazakumullahu khaira to wannan ya zama aljaizul munfasil a habsu harka hudu ko biyar wannan shine tariq na shatibiya tariq na tayyibatun nashri shine akwai karin harka biyu akai to Allah ka samu dace almadul arid sukun shine wannan ko jazakumullahu khaira ku manta duka yana cikin aljawaz ne ko? ai gashi nan ma mun yi bayanin shi mun gan shi ko? ba sai mun rubuta ba wa huwa alwaqfu ala akhir alkalima shine tsayawa akan karken kalma wa kana qabla alharf almawquf alayhi ahad huruf almad tabi'i sai zanto kuma an sami sai kasance an sami ɗaya daga cikin harfin madin tabi'i alifin da wawun da ya'un kafin harfin da aka tsaya a kansa allati hiya su ne harfin madan ga sunan alif da wawun da ya'un ko na misalin al-iqab ya'malun khabir wa yajuzu fi madi thalathata awjo ya halasta wajen jan madansa a ja fuskoki guda uku atul din da ka janci atul ana nufin al-ishba shine harka shida wa huwa sittu harka kar ku manta sittu asalin shi menene siditu wa tawassud huwa arba'u arba'u harakatin tawassud shine harka hudu wal qasr shine harka biyu ko wasu mai aridan an ce mai arid sukun ne annahu arada alayhi sukun saboda lokacin da ka sa ilaihi ad'u wa ilaihi matab tsaya wanda kai ba'un nan sukun ya bijiro mata ko da baka tsaya ba za ga bawun ta zo da menene ta zo da dama ko to shikenan bijiro sukuni shi sake ce mishi al-arid lis-sukun idan Allah kama darasin gaba zamu ga shi kuma ka saka shi shida ne insha Allah zamu gan shi a gaba idan mun zo hidaya wa idza lam yukaf alayhi kana lahu muddan tabi'iyan idan ba tsaya kansa ba ya zama al-muddan tabi'i ya zama al-muddan tabi'i kenan kun ga duk misali da zaka kawo na madin tabi'i sai wanda fa za a same shi ne a cikin kalma da kaka kawo wanda afwan akwai wanda ake samun shi ma a karkin kalma za mu gan shi insha Allah a gaba kenan wajen dai kawo misalan sai mun kula ne da kyau waɗansu misalai da zaka za ga an ka kawo to ba su da munasaba sai kuma madul badal kun ga shi wannan ba shi da ma'arifa maddul badal haka yake mudaf ne da mudaf ilaihi za ga da dama waɗansu an sa almaddul badal to akwai kuskure gaskiya wannan alifin din a madd bata mudaf ne da mudaf da mudaf ilaihi maddul badal ba almaddul badal ba ba zai zamto min babu sifa da musu ba Allah ka sa mu dace shi ma za mu same shi za mu zai misali samun misalinsa ta wajen alhamza ta wajen alifin da wawun da ya'un amma ga wani fumula da zan bamu a cikin alkur'ani duk inda ka ja harafin alhamza a harka biyu i harka biyu shi ma u ka ce mishi madulbadar kawai a i u da za ka samu wani ya fito daga ƙauyen sundu shi maka zan gane madul badal ko sai ka ce mishi a i u a menaja i menaja u menaja kafin kowane daga cikin harafin madannan mai muka samu alhamza ka gani ya zama badal kenan misalin za mu samu alhamza ya zo kafin alif ko kamar misalin amana fa'amana lahu lut nawawun kuma قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن نيومكما إيمان أكنيكو بارك الله فيكم to a ruwayan warshu a ruwayan hafsu ana jin shi harka biyu ne kawai malam warshu shine yake bantu da fuskoki guda uku daga cikin ƙurra'u yana jin shi harka biyu harka hudu harka shida to idan mun lura anan a wajen aljawaz da wujub ko kuma almajin mutasu da aljazin fasil alhamza anan tsakankanin shi da harafin madda wanne ne riga hamza ya riga harafin madda ya riga zuwa ko to amma a badal shi ta taqaddamu alhamzatu alal maddi mu lura da wannan da kyau ta taqaddamu alhamzatu alal maddi mana harafin madda a badal yakan zo ne a gaban a gaban alhamza mana hamza shi ke riga zuwa kamar yadda zamu lura da misalan a uhiya iman ga su misalai na za mu sa su azanina azanina ina za mu san shi karkashin wani harafi karkashin alif ko karkashin alif ko wa ita izaka ita i za mu san shi karkashin yawon ko to a ina zuwa mustahzi'un ina za mu san shi wawun ko amma kun ga ya haɗe da arilu sukun ko to nan al'arilu sukun ya fi ƙarfi sai amfani da arilu sukun mun fahimci wannan ko masha Allah malaman suka ce asalin adam idan muka lura ai ga harafin madda nan ko suka ce asalin adam amana shine a amana a amana alhamza guda na to a ka'ida idan an samu alhamza guda biyu to ta biyun sai a ibdalin ta mai da ita alifun shi yasa mun ganta nan uhiya zai zanto mene uhiya kenan uhiya shi ma sai aka ibdalin wancan na alhamza aka mai da ita wawun sannan wajen iman zai zama mene kenan iman da alhamza guda biyu sai aka ibdalin wacan nan aka mai da ita yawon mun binci wannan ko to akwai wajen sun kalmomi a cikin alkur'ani waɗanda an sami irin wannan sai dai su asalin alhamzan ba biyu bane ɗaya ne wani ana ce mishi shabihun bilbadal shabihun bilbadal kamar misalin qur'an وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا قرآن بلاك شيء أصلي شيء يعني با قرآن با قرآن با بلاك شيء أصلي شيء كبا سيدي أنسى مع الهمزة حرف الهمزة أقبل مني عفوا أنسى مع حرف مدى أقبل مني الهمزة wannan da suka ce mishi shabihun bilbadal domin ku duba me asalin Qur'an a fili madin Qur'an daga menene qara'a to kaga alhamza guda biya nan ba sha nan mun fahimci wannan ko to Allah ka samu dace wa alaikum salam asalin shi a amana ne a amana ne a amana a fari akwai alhamza ta farko amina asalin filin amina da kama wani mene me ma'auninsa fa'ila amina wannan ana ce mata alhamzatul asliya sai aka kara mata wata alhamza ko sai aka ce a amina a amina wacce na alhamza ta biyu da aka kara wadda take farko afwan ana ce mata hamzatu ta'adiyya hamzatu hamzatu ta'adiyya kamar idan zaka mai da fili lazim muta'addi ba za ka mishi alhamza ba to ita ce alhamzatu ta'adiyya ce to daga nan ne kafin ai ibdalin sai a daura alhamza na biyun sannan sai a ibdali ka gane to su ko sun kawo alhamzan sake na ce kawai suka abin nan asalin shi alhamzan duka suna da fataha ne daga baya ne sai aka menene sai kafin a ibdali sai a daure domin ba za a iya ibdali mutaharrik ba sai a daure sannan sai a ibdali mun bance na ko to barakallahu fikum barakallahu fikum to na wajen wawun kuma
وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون
shi ma wannan sai ka ce mene shabihun bil badal shabihun bil badal domin kamar da shi kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un istahza'a yastahzi'u ko kaga alhamza guda ɗaya ce ko to wannan sai ta mishi shabihun bil badal saboda asalin sa ba alhamza ne guda biyu ba me yasa zama shabihun bil badal saboda wajen madda din nan yastahzi'u u bai kama da uhe ba inda ana warshi ne to zaka buga za a buga ne domin wanda ke warshi su suke more mamadul badal musamman za a jan shi harka biyu a wanda za su jan shi harka hudu ko wanda za su jan shi harka shida domin a nan ne za ka ƙara fahimtar madul badal to Allah ka samu dace Allah ka mana jagora sai kuma na ya'un kamar mai ne shi kuma na'am jamil jiddan wa yastanbi'unaka ahaqqun qul hu a wa yastanbi'unaka ahaqqun hu قل إي وربي إي يا ذاك تعذرني شيء إي إي نكو ده الهمزة بدادا جميل جدا كاك إي أنا جاي أنكو كاك جاي تم بدا فملا آ إي أو بدل نكوي yawwa am shi kuma asalin badal alhamza guda biyu ne ko hamza asliya da hamzatu ta'diya Allah ka samu dace to bisa mu ga munasaba akwai waɗansu kalmomi waɗanda aka sami alhamza guda uku a cikin alkur'ani bisa ga munasaba bari mu ɗan taɓo su kamar misalin kalmar amina amina hamza asliya ga ta ko shikenan kuma sai aka kara mata wata hamza ga tana hamzatu ta adiya sai aka ce a amana amantun ba to ita wucin nan alhamdul sai aka daure ta bayan yin iskanin ta sannan ne sai aka ibdalin ta aka maida ita alif sai aka ce mene amana mun gani sai aka ce amana kun ga asalin shi automatically hamza nawa ne guda biyu ko ta daya aka mai da ta daya aka mai da ita asali aka mai da ita harfin mad ko sannan kuma sai ta biyu aka yi tagigin da ko waɗannan anan duk qurra'u sun yi ittifaqi akan ibdalin ta biyu duk qurra'u ko ci qira'a ce daga cikin kira'o'in nan guda goma ko kuma ko ci riwaya ce daga cikin riwayoyin nan guda 20 daga nan kuma waɗansu kira'atun sai ya ƙara hamzatul istifham a wasu ko kuma haka
قال فرعون أآمنتم له قبل أن آذن لكم أآمنتم له
mun fahimci nan ko a amantum lahu qabla an azan lakum amma kuma a hafsa ana karanta da alhamza guda nawa ne bi kawai ɗaya mu baddala ɗaya mu haƙƙaƙa qala fir'aunu amantum lahu qabla an azan lakum wa yake ruwan shuba ba mai ruwan shuba ko wa yake to bari dai mu je kawai mun fahimci wannan wa alaikum salam yana haka guda khalaf yana haka guda yana takin alhamdan guda biyu qala fir'aunu a amantum la a amantum la kamar haka ko jazakumullahu khaira shu'ba dan wa hafsu haka ne ko yawwa jazakumullahu khaira a amantum la mun gani shi ko hafsu shi na iskatin wacce na alhamza sai kawai karanta qala fir'aunu amantum da alhamza guda na biyu hamza guda biyu to a amantum an same sa surori guda uku ne ko arafi taha sai shu'ara a mulk ba ba ba shi a mulk na a amintum ne ko jazakumullahu khaira na'am a shi wannan daban a an ta guda biyu ne wannan kuwa alhamza guda uku ne wa in kana wadansu riwayoyin suna cire abin nan din suna cire wasu sa alhamza din to wacce nan kalmar kenan sai kuma kalmar a alihatuna khairun am hu ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun phone. Eh, akwai su. Asalin kalmar aliha ya yi bauta kenan. Aliha sai kuma aka kara mata hamzatu ta adiya ita ma. Aka ce a aliha. sannan sai aka yi iskanin wacannan alhamzan ta bi ba aka yi ibdalinta alifan sai aka ce mene aliha afwan aliha daga nan kuma sai aka shiga mata da alhamza ta uku وقالوا أآلهتنا خير أم هو أآلهتنا خير أم هو mun bance wannan ko to akwai akwai wata kalmar kuma na'am akwai wasu wata kalmar da aka samu alhamza guda uku a innakum guda biyu ne nan azanna alhamza biyu ne shi ma me fa'idar sanin wannan wanda suke kamar kalun wanda suke kamar kalun riwayar hafsun duri da susi da kuma hisham suna idikali misali a anta a anta a anta hisham a anta za a su idikali to a irin waɗannan alhamza su ba idkhali tunda alhamza guda uku ne ba idkhali Allah ka samu dace wa alaikum salatullah na'am to na akwai fuskoki biyu ne riwaya abinda ta zo da shi wanda yake shine muqaddam wanda yake shine yafi karfi za a ibdalin wacannan wacannan alhamzan harfin madda ituni bi kitabin min qabl ituni shine al-muqaddam to amma wai banda na akwai akwai wani guri kuwa akwai wani guri ba nan kawai bane duk wani da dama suna daukan nan ne kawai ka misali واتوني بأهلكم أجمعين واتوني in ka tsaya in ka cire wawun za ka ce mene kaga in ka cire wawun za ka i'tuni ne ko to shi ma nan akwai i'tuni i'tuni sai dai i'tuni da ibdali shine mafi karfi min jihatin riwaya alaikum salam a idan ka tsaya a kalman baya yanzu za ka fara da kalman da aka samu alhamza ta wasu nam ga hamza sake na gabanta to shine sai ka yi ibdali amma eh halatul wasul fuska ne ko taqiqi insha Allah na eh ma nam idhalli wala idhalli aka mm in ka tsaya ba amma in ka wuce taqiqi zakai ga can yi cikin Yunus وقال الذين لا يرجون لقاء نأت بقرآن إيت بقرآن إيت شماكا إن شاء الله تعالى إن شاء الله تعالى Allah ka samu dace a to in wannan ne ai ga ka shiga bitu muka da wasu abubuwa ba sai kai mamaki wannan hafsu da nayi wata matsalar mu gaskiya yan uwa muna tsaya ne kan kutayyibat ba ma shiga cikin mutawwalat in kana son ka ji daɗin karatu ka baje kolin ka yanda kake so to sai ka shiga manyan manyan littafai za ga hukunce kala hukunce hukunce kala kala yanzu ba gashi ba kai yanzu duk wani wanda ya zo yana ce maka ana a'lamu annaka ta'lamu anni maridun sai ya ce maka ana i'lamu annaka mene ilamu wani zai ce kai wallahi ba haka bane amma mun yi karatu a cikin lamiya ko ba haka bane to Allah ka sa mu dace ai malam karatu ne karatu ni lokacin ina ina karatu na ko da ke har yanzu ba na gaba mani har yanzu ina zuwa zaure ina tankwashe kaba yana jin baki ina ja ana karanta ana ana fasara min in ma ne kuskure a gyara min kenan komun komun zuzurtun ilimin ka wallah ba ka ba gama karatu idan ka je kusa da wani kai da kanka zaka ja baya sosai kuwa in ka ga irin bai wanda Allah mishi da ilimi wallahi kai da kanka zaka ja baya malamin mu da ne karatu gurin shi da nake karatu gurin shi Dr. Mustapha nan luga shi ke ban labari ya ji ya ji ya ga wani malami yana zaune a wani masallaci sai bukhari ke karantawa duka rijali isnad din nan sai ya kawo tarihin su a takaice da ka uphandedly yan wa ba offhead ba offhead ta saman ka kenan uphandedly shine daidai insha Allah ta'ala uphand ko uphandedly bayan ya kawo tarjuma na kowane marwaci haddasana haddasani anwani agada anwani anwani anwani kowanne sai ya kawo tarihin shi kuma sannan menene malamai suka ce akan shi jarhan wa ta'dilan malam wannan cikin littafi kaza ya yabi wannan malamin wannan malam wannan ya shi ma yabe shi malam sai ga kuma in ya shiga cikin hadisin na farko zai maka fassarar hadisin a dunkule ya zai zaka maka tahlil lafzi kowace kalma sai ya fitar da ita ya tasrifin ta ya matsa matsayin ta lirabi kuma sannan ya faɗo maka ma'ananta ta kula da garibul hadith sannan ba zai wannan ba zai hana shi shiga cikin usulul fiqh cikin balaga cikin kowane fannona ba yana fita maka da mas'alola ba sannan sai ya fita maka da fiqhul hadith malam sai ce mun sai tangoje kafa ya kare kallon wani wannan irin malami ne wallahi malam ka je misira kai kallo ka je misira kai kallo yanzu in ka ga suna a cikin net ka shiga cikin net ka sa kowane littafi ne kake so in dai akwai malaman da suka karanta suka yi bayani wanda aka ɗauka aka sa a cikin net wala za ka gani malam da ka suke karanta littafin muku sai mun ta haka mun ta haka wani gurin ma muna fasa muna muna kuskuren kuskuren bagage amma Allah su da uphandedly suke yi malam to yanzu in ka hada da irin wannan ya za ka to Allah ka sa mu dace Allah shi mana jagora watan ina jin wani tsoro an Najeriya kullun kullun kullun ilimi a Najeriya al'amura Najeriya rugurgujewa suke yi to shi yasa yan uwa sai mu muka sai mu muka karatun ta nasu wallahi mu tsaya mu yi karatun bil haqqi in mun yi karatun bil haqqi sa'an nan kuma da ikhlasi da kyakkyawan manufa sannan mun kuma mun ma mu bada gudunmuwa rayuwar guda nawa take komai ka mallaka za a wayi gari to Allah ka samu dace Allah shi mana jagora ko ilimin boko ne kar ka yadda a ce kayi NC a kaza amma kuma ko diploma kan kaza amma kuma an zo an taba ka an ji ka Hassan Wayam don Allah ina fa'ida ina fa'ida ba fa'ida ina faɗa ma wannan nabi ma'anar kalima malamai wallahi kuma in ga mana wani abu ko kun ga primary wannan primary school dama galibi wannan na iya karatu ne da karantawa galibi galibi sai an zo secondary school to duk wanda ya bar karatu a secondary school ya bar karatu in ya je ta masan in ya je jam- jami'a zai wahalar ne kuma zai wahala ne ya wahalartar sosai kuwa in dai kana son karatu to secondary school nan ne foundation yake akan kowane fanni ne in ka samu foundation mai kyau to jami'a za ka huta malamanka kuma su huta insha Allah ta'ala amma idan mutum bai shi yasa masu kirkiro a wannan extra lessons din nan wallahi inda gwamnatin Najeriya tana da kulawa taimaka musu ma ya kamata ta rinka yi ku duba nan refresher course haka nan za su zo su yi wasu wannan abu suke shirya waɗannan abubuwan single handed ba taimakon wani ba gudunmawa daga gwamnati ba komai su shirya kuma su ba da gudunmawa kuma ga an samu gwamnati ita take da makarantu gwamnati ita take da kayayyakin aiki gwamnati ita take da malamai wannan suke da qualification qualification mai kyau to amma abin mamaki me yasa a makarantun gwamnatin ba a samun karatun cikakke yanzu saboda sakacin gwamnati to wallahi wallahi ina gudun yan shekaru nan gaba masu zuwa yaran mu ya za a yi su su karatun mai kyau shi yasa in kun ga wannan karatun da muke yi wallahi ni na dauki wannan karatun da muke nan bil ina daukan shi ne bil haqi shi yasa ko ga komai ina dan kokari a dan fitar da bayanai ta yadda dai kowa zai gane in Allah da daidai gurgudo kai ma in ka je kai bada naka gudunma a wani guri wannan shine kikkiawan manufa yan uwa amma ba kawai yin karatu in samu qualification ba to ka samu ka samu qualification an zo ya taba ka an ji Hassan Mayam darajar ka ne za ta fito ko ko a'a ka gani to yan uwa ko mu yi kokari mu dage kuma in kana boko kar ka ce wai kai karatun addini kuma shi ke na wa'ai suwa ne shi ma ka watsa kokarinka yadda kake watsa kokari a nan na boko ka watsa shi a nan na addini na addini fiye da ma yadda ka watsa shi a na boko ka samu abubuwan guda biyu sai ka ci riba yanzu haka ake tafe haka ake tafe ma'ana da ilimomin guda biyu ga na addini ga kuma na na zamani sai ka more a gani haka kai ma in kana karatun addinin yi kokari na bakon akalla misali ka samu turanci inda za ka koyi turanci amma turanci ka koyi mai kyau saboda kasanmu yanayin kasanmu saboda kuma da'awa bini usman Allah saka mishi da alheri da kanshi yana gaya ma wadansu abokai suke gaya mun suke ce mun yanda yake na takaici ana sa a tura da'awa kudu ko za a wakilce shi ko makamancin wannan za ka ga yan uwa ga karatun addinin amma babu turancin da za a isa da sako wasu kuma ga turancin amma kuma ilimin da za ta isa da sako an rasa haba don Allah yawan ba za mu laifi ba wallahi za mu laifi mu muna son shi yasa muke ta faɗa da juna wane ya ce kaza wane ya ce kaza wane ya tashi mishi raddi wane ka tashi amma inda focus din mu wani na ondo wani na cross river wani na kaza wani na kaza duk an watsa ana ta jihadi wallahi sai dai ga ana ta marmarin juna ana ta ma juna addu'a ana ta marmarin juna in Allah da ajin da muka bude na kokarin yin da'awa da turanci da muka fara shi in Allah da zamu zamu dawo da shi insha Allah ta'ala yan uwa saboda haka baka ma hannun yaro tun kafin ka tafi ka koma ma Allah yi kokari ka yagina karaban ka yagina karaban kai ma da zaka ba da gudunmuwa ke ma da kike ce kina gida ke ma yagina ki raban ki je ki ba da gudunmuwa ko gidan da kike zaki aure ne kika ba da gudunmuwa nan alhamdulillah kin ba da gudunmuwa musulunci Allah zai karɓa muki in Allah zai baki lada ka gani to amma malam mu sai mu zauna haka nan komai to Allah shi kyauta Allah ya shirya mana sannan kuma sai maddul iwat ko maddul iwat shi ma wannan madul iwad ne babu almadu min ba mudaf ne da mudaf ilayhi mudaf ne da mudaf ilayhi babu almadul iwad gaskiya babu to in ka ce ya lele rabin shi sai ya zama haza maddul iwad shikenan haza mubtada maddul iwad shine mene khabar a takaice kawai shi wannan madda ya fi kowane madda masu sauki kawai duk inda ka tsaya ka sami tanwini mansubi gaban shi da alif ga formula in bai daidai da wannan formulan ba to ba zai zama ba kan misali Allah na cewa la ta'tikum illa ga tanwini ko to amma zai zama wannan madan ba zai zama ba ba zai zama saboda ba za ka musanya wannan ai dama ma'anan iwab shine badal kalmar badal da iwab duk ma'anan su da sai dai istilahi malaman tajwidi ne suka bambance kaman wajib da lazim ma'anan su ɗaya ne malaman tajwidi ne suka bambance mun bambance wannan ko to Allah ka samu dace malam yace huwa al-waqfu ala tanwil mansub shine هو الوقوف على التنوين المنصوب شيني سوا كان تنويني من السبع هاي الطبيعي كاغانا كوم غا وني كلمه نان كار الطبيعي zai zama dai lawalahu hukumun tabi'i dai kawai ni nan ya kara wa huwa wa huwa alwuqufu ala tanwin almansubi at-tabi'i na ya ni nan ga ai watan shi yasa mun karanta littafin ne saboda mu ga irin waɗannan ƙare-ƙaren da ake yi na ga mana waɗansu akwai kurakurai gaskiya automatically kurakurai ne waɗansu kuma sai ga ga ta dace kalma amma ga wanda ta fi da dacewa mun fahimci wannan ko to Allah ka samu dace wa huwa luqufu ala kalimatil mansubi shine tsayawa kan kalma mansubi mansubiya dan wuce at-tabi'i kuma sai sa a cikin baka alfatahataini في آخر الكلمة كركن كلمة وقدر مده حركتان كقوله تعالى أنا قدر شندا حركة بيو كم فدن الله مدد كسركي عليما حكيما بما تعملون خبيرا تكاغو أن مسالي أكما تأفتد كان وكان الله بما تعملون خبيرا دين دكتها يعني دكتها سيكتها كان تنويني na fatataini gaban sai ka samu alif labudda min wujudu zalika alifa kaman bango wannan dai ba zai shiga wannan bahuta ai ba kana cewa ne bahuta ta ba to Allah ka samu dace wannan shi na da sauki inna fatahna laka fathan mubina ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته ويه... عليك ويهديك صراطا wa yansurka Allah nasran to shine haka zaka ta gani iwaja shi ma gashi nan idan ka tsaya baka yi saktu ba ko na'am domin idan an yi saktu kuma ba zai ba zai ba zai zama iyo ba afwan zai zama saktu ne gurin nan to shi na'am halatal wasl idan kai ce iwaja qayyiman li yanzur nan kai saktu kenan wa in kana dai da badal amma saktu za a kira saktu ne hukuncin insha Allah saboda itibari da muhallin ithbatu hukum sakt aqwa min min min ithbat al badal iwad ba ikhfai al ikhfa insha Allah sai kuma almadul lazim alkalami almufakkal ko kamar yadda muka bayani lazim da wajib da yin suke kawai istilahi ne terminologies ne na malaman ya shi yasa suka suka ya bambance amma kalmomi ne waɗanda suke nuna abu ɗaya ma'ana ɗaya wa alaikum salam نعم نعم almadul lazimul kalami nau'i biyu ne akwai al kalami al musakkal akwai kuma al lazimul kalami al mukhaffaf can musakkal ko me yasa ke ce mishi alkalami kar mu manta wancan nan ya'un nasab ne ko an danganta maddan ga kalma saboda samantun shi a cikin kalma musakkal kuma saboda wujudi harfin mushaddad ba da harfin maddi kamar misalin alhaƙo an samu na alifin ko وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا نعلم شمكو نكم واو تأمروني أعبد أيها الجاهلون قاواو نن أقبل سيمكو سامحة في مشدد shi yasa ke ce mishi al-mufaqqal na'am shukran mun ga wannan ko jama'a to alkalami za mu yi cewa alkilmi mako almadulazimul kilmi ko to alkalmi mu faɗar ko saboda kalima kalma kilma to shi kuma wannan ana jin shi ne kawai da waje hida harka shida alhamdulillah wannan ittifakan kowace kira'a kowace riwaya duka harka shida ke kowace riwaya kowace kira'a harka shida shida ne yau kun ga yanzu idan Allah ta muke muka zo cikin hidaya zafin mu wuce ne da sauri kawai alhamdulillah tun da mun riga mun danne karatun anan to haka in kai karatu a sakandare kai karatu mai kyau in za ka je jami'a tafiya ne kawai shaf shaf ne kawai Allah yadda akwai wani dan uwa muna karatu a wani masallaci muna ɗan lesson haka sai ya zo wucewa da ya zo wucewa sai ya ji ana ɗan dai harshen nasara haka dai a cikin masallacin sai ya shigo sai ya zo ya leko to ya dai muna ta karatu muna ta karatu to sai abin ya ba shi sha'awa ya shigo ya zo ya zauna har ma sai da ya ɗan sa ruku abin nan hansa ɗin shi ya ɗauki ya ɗauki ɗan surutu surutun to bayan nan da mu gama karatu shine sai ya zo ya same ni ke cewa kai amma dai gaskiya ya yi farin ciki ya ji daɗin yadda ya ga muna ɗan karatun nan gaskiya da sauransu to abin da nake son ka muku shine shi accounting ya karanta shine ke ga mai ce malam yadda kake faɗan musu nan tun yanzu a dage a karatun nan lokacin da muka je jami'a mun je ba mu iya turanci ba ba mu da foundation kan turanci malam mun sha wahala sai da muka raba kafafun mu biyu kai kafafuwa uku ma akwai wani aji da ake karanta da mu turanci musamman tun da kan noun pronoun kaza kaza wallahi kake ake ta koya mana ga tutorials ga kuma lectures kaga abubuwan sun yawa to kai wannan bacin Allah za akwai wanda ke taimakawa yanzu idan irin 'ya'yan talakawa ne kun sa ko waɗanda da dama idan sun dawo gida ne ba za su je su dinga kwadugo fa su samu abin da za su ci su samu abin da kuma za su tafi makaranta gobe to dan talaka ya kake gani to shi yasa wallahi duk abin da ake ciki tun anan sakandare yi kokari ka samu abin da ke so kuma kun ga turancin nan mu dage akan shi mu dage kuma mu yi shi bil haƙƙi ma'ana ba ruwan kai kawai eh almuradu kawai alfahamu kawai communication kawai a samu communication a'a ka dage yi turancin kamar yadda bature ke yi ne din haka zaka isa da sako na ba mu labarin wani bature da ya zo nan yana neman an mishi kwatancin abu tun daga can kasan su ya zo nan a sabon gari ya tsaya yana tsare mota yana samaru samaru samaru samaru da dama sai suka rasa in me yake nufi to kawai dai ta kula da in hanyar ne kawai kila aka tunani to ko samari yake nufi ka gani ka gani akwai wata lecturer ta karantar da mu literature in english doctor ce fa nan Najeriya da ta je America wannan da bakin mu ita take faɗa mana Dr. Phoebe Jatau duk wanda ke MC ya san ta Dr. Phoebe Jatau ita ce na sanin yanzu shugaban quality assurance amma ban sani ba har yanzu ita ce yanzu koko ba ita bace take gaya mana lokacin da je America nan tana fada PhD a nan da ta je America za ta yi karatu yar Southern Zaria ne Southern Zaria to ba dan fito min Southern Zaria bature bai cewa southern southern yake cewa southern to yar jami wallahi take faɗa mana kun ga dai wanda ya karanta mass communication ya karanta history ya karanta english to in Allah da waɗanda literature history mass communication waɗannan da in Allah da zaka sami suna da karfin turanci in Allah da to da ta je can ta ce wallahi malam turan suna turanci sai ta ran kallon bakin su wai me suke cewa me suke cewa ka gani sai fa da aka dan koma da ita dan remedial aka dan koya mata pronunciation na dan watanni sannan ne fa ta dawo ta sake PhD a can kuma wallahi karka damu ya cewa wai kana kalkali kalkalization ko mene ka faɗa ina ibna ibrahim ne bai shigo ba ko sun je sayan cucumber suka suka ce suna sa a ba su cucumber a nan wajen GRA cucumber to da yan mutane da mai abin sai kowa ya kalli wannan na eh eh sai da suka ce cucumber a ci auto auto a gashi a yi gashi akwai to kun gani to tabarakallah fikum mu yan uwa mu yi mai kyan ne ta yanda da izinin Allah duk inda ka je za a san cewa ai kai karatu ko lissafi ne an ce wani professor nan yana tafiya sai dai ga da kwagirin sa yana rubuta nambobi a ƙasa this is this is the answer this is the answer to kai ma ka zaba duk inda duk inda aka ganka kawai an ga abin kawai to Allah ka sa mu dace shi kuma allazimul kalimil mukhaffaf afwan ga formular wannan alif wa ba da harfin mushaddad mun gani ko ko kuma wawun wa ba da harfin mushaddad in ma na ya'un ne wa ba da harfin mushaddad kaman wannan da na kawo na ya'un nan idan kana riwayar hafsu ne duri وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلنا من الجن والإنس نجعلهما تحت أكدام واللذان يأتيانها منكم فأذوهما شكمون نعم دوري da susi da kuma ibn kafir to Allah kai mu da ka zo ajin shafiya insha Allah ta'ala to akwai na'am shi kuma wannan alhamza asalin su harafin ainin ne sai aka yin tafsir khalil bin ahmad al-basri al-farahidi shine fitar da sunan alhamza to bari mu dawo kaga ga harafin madda ko gaba ga sakin ko to wannan shine almadu lazim alkalami mukhaffaf mukhaffaf an ce musu mukhaffaf saboda ba shadda ko alhamdulillah na'am to kun ga idan muka bibi wajen iklabi din nan huwa kalbu nun sakinata aw tanwin miman sai ana sa mukhaffafatan to kuskure ne gaskiya a cire mukfatan ne kamata mukfatan kamar haka gaskiya shine insha Allah shine daidai sabanin mukaffaf don kun ga mukaffa ai shine kishiyan menene mushaddad ne to Allah ka samu dace wajen karatun wannan akwai fuskoki guda biyu akwai al-ibdal ma'al maddil mushba shine al'ana wa qad kuntum bi harka shida sai kuma at-tashil baina baina in ka zo at-tashil baina baina آلانا وقد عصيت آلانا آلانا آلانا وقد كنتم به تستعجلون wannan kowace riwaya akwai kowace riwaya daga cikin riwayoyin ishirin nan akwai sai dai almuqaddam shine al'ana al-ibdal ma al-madl mushba sannan kowace riwaya na akwai wannan fuskokin nan guda biyu in kana warshi ne ko kuma warshi ko kalin ko duri ko susi alana wa qad kuntum bi su suna yin nakal ko to Allah ka samu dace Allah shi mana jagora to yana yana da tasiri sai dai bai da bai da nakul ne insha Allah amma mana na